الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين وكذا يجي وإذا أنزلت سورة أنك سوكا ودنس آيوي قوة سورة أشكن القرآن tana cewa an aminu billahi ku kyakkyawan imani ya ku munafukai ku kyakkyawan imani da Allah yadda sahabban kirki suka yi imani da Allah wa zaki lam aminu kama amrun nasu qalu wa nuru kama amrun subhana inna musuha ku yi imani kyakkyawa cike da bai kamar yadda sahabbai suka yi imani wajahidu ma rasulihi ko ku tafi jihadi tare da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama istazanaka ulul tawli mun sai ga manyan munafukai manyan masu kudi daga cikin su da wasu yaddunu gaisin sai zo ce muna nema a dauke mana wadi hanzarin su muna nema a dauke mana ko ce la tabtini ko ce a a muna da hanzari wajahidu wa rasulihi istazanaka ulul tawli minhum masu dukiya daga cikin su sai zo suna neman izini su ma ka basu su zauna a gida saboda larurori wa gado sukan ce zarna ka bar mu zarna na kun ka bar mu zama ba alƙa'idi ya tare da wanda suke zaune a gida wanda ya kabari a gida mata da yara da marasa lafiya da kabi da kura da mutane a bar mu zauna tare da su رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون sun dai yarda a basu tare da khawalif zauna gida zauna gida wanda suke zaune a gida mata yara marasa lafiya makafi mutane sun yarda dai a basu tare da su kada karfin su lafiyar su dukiyar su radu bi yakunu al khawalif wa'annan mutane wa tubiya ala qulub an riga an liƙe zuciyarsu ne alheri baya shiga ciki wa su la yafqahuna ba sa fahimtan abu mai alheri karba su yi
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك لهم الخيرات أولئك هم المفلحون لكن الرسول أما شيء من زم الله صلى الله عليه وسلم كنسا والذين آمنوا معه kamar in mai tambaya ce ai manzon Allah ma wani lokaci baya zuwa yaƙi aikawa yake yi ce a'a shi manzon Allah kam da shi da manyan muminai sahabbansa ya haɗu sun riga sun yi jihadi bi an wali da dukiyoyinsu an fusim da rayukansu wa ulaka waɗannan lahumul khairat dukkan alherorin duniya da lahira suna gare su suna ga annabi annabi shine asalin alherin duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam ulaka lahumul khairat duk mai neman alheri ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya so annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da annabi yana son alheri ko na duniya ko na lahira shine alheri ulaka su waɗannan hum sune al-muflihuna wanda aka aje aljanna domin su aka aje dukkan wata irin biyan bukata domin su shine falahu
ذلك الفوز العظيم
أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وأن فسر الهيران أن فسر farahu din samun babban rabo din shine adallahu lahum Allah ya tana da mu jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai suke gudana a cikin su kullum ana faɗa anharu min labani anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min kawrin lazzatin lisharibina wa anharu min asalin musaffar Allah ya tana da musu wannan aljanna ulaika lahumul khairatu وهناك الله الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذات دوما a cikin wannan aljanna Allah ya sa da mu a cikin su zalikal fawzul azim samun wannan aljanna a shiga tare da annabi da sahabbai ko shine al fawzul azim babban rabo domin ana tare da annabi an wuce ma maganar aljanna an kai ga samun yardan Allah bambancin yardan Allah da aljanna aljanna tana da dadi matukar dadi domin duk abin da aka faɗa na aljanna akwai wani abun da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba faduwa cikin zuciyar wani dan adam ba ba abubuwan da suke da da dadin da dadin gani da dadin ji da dadin dandana mata ce da kuzo ta da zurayu akwai su amma yaddan Allah ta fi haka don ita aljanna abin da yake cikin da abu ne wanda yake jiki zai ji dadin sa wannan jikin da muke dauke da shi irin na dan adam in an ji aljanna ba irin sa za a mayar mana amma irin na aljanna ba irin na duniya wannan dan tunkurari ba a'a irin na aljanna za a ba kowa a ba shi matsayin mai shekara 33 irin wancan wancan jikin na aljanna za a ba mu mai cin abinci mai shan ruwa mai mai jin dadin iyalai irin sa za a ba mu amma yardan Allah ita jin dadi ne na ruhi wanda ya fi karfin na jiki duk lokacin da kaga dan adam mutum biyu ka gani dayan yana nan baka gan shi ba sai buhunsa ne yake kake gani yana motsi a gaban ka wannan cikin buhun mutumin ne mutumin yana ciki ne domin idan mutum ya yi bacci da ya mutu ba bambanci sai dan numfashin da yake shiga yana fita shi kadai ya saura amma da bacci da mutuwa duk ɗaya ne amma in ya ya fita daga maganar bacci ya kai mutuwa sai ka ta wani ya tafi ya tafi ya bar mu gashi ko wanin da ka sani dai bai tafi ba gashi ashe wanin da yake cikin wannan wanin shine wani shine mutumi shine ruhi shine muhimmi ko wannan ruhin shi ma yana sauraro ai masa ruhi irin na wahayi ko habbin amrina idan ruhin wahayi bai shiga cikin ruhu na hayawani ba to mutum ba zai zama musulmi ba wannan ruhin irin na dabba na motsi na yin komai yana cikin wannan jiki shine mutumin shi ko in ana son mutum ya amfana kai ka ka amfana sai a sauka masa da wani wahayi wani ruhi mai karban wahayi a cikin sa to shine mai jin dadi irin na yardan Allah saboda haka yafi dadin aljanna zalika al-fawzul azim wannan shine babban rabo samu shiga aljanna da yardan Allah tare da annabi da sahabbai جاء المؤذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم المؤذرون ما سئ kirkiran hanzarin ƙarya mu'azziruna kenan masu kawo hanzari amma na ƙarya ya asun zo rijal mu'azziru min arab daga cikin mutanen ƙauye arabu larabawan ƙauye arabu larabawan gida arabu larabawan ƙauye mazauna daji arabu kuma larabawan gida wato kullu arabiyin kullu arabiyin arabiyin wala aksa kowane balarabin ƙauye balarabe ne amma ba kowane balarabe ne ba ƙauye ba liyu zanaran su ma wai ai musu izini su zauna a gida ya almasu na rabbi liyu zanaran wa gadal ladina suka fan kenan wa gadal ladina kazabu ba wa rasula wasu kuma wanda suka yi wa Allah ƙarya waɗannan da suka yi wa Allah ƙarya suka ce suna da hanzari ƙarya suke ba su da hanzari wa gada sai suka zauna ku a gida kazabu Allah wa rasula tusibu alladhina kafaru minhum azabun alim hakika duk wanda munafircin sa ya zarce ko ko munafircin da sannu azaba mai raɗaɗi za ta same shi a lahira ya zauna a gida ya huta ya yi munafurci ko to sannan har munafurci ya zarce ya zama kafirci to zai ɗanɗana azaba mai raɗaɗi ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج حرج إذا نسوا الله ورسوله إذا نسوا لله ورسوله ما على الموسين من سبيل والله غفور رحيم da aka ce masu zaman gida ba abin bai shafi masu laruran gaskiya ba masu laruran ƙarya ne aka yi wannan narko cewa sai sibul ladina kawru min azabun alim amma banda wanda suke da hanzari na gaskiya laysa ala dhu'afai harajun babu ba laifi ga rauraunan mutum don ya zauna bai je yaƙi ba, tafiya ma ba zai iya ba balle ya je ya yi yaƙi, saboda rauninsa, rauninsa ko rashin lafiya ko haka Allah ya yi shi dama mutum ne mai rauni, shi ne zai mai rauni. Wala laisa alal dhafa wala alal mardi haka kuma laisa alal mardi harajun haka su ma marasa lafiya ko kuturta ko gurguntaka ko ko wata irin rashin lafiya ne mai hana zuwa yaƙi kuma babu laifi gare su don sun zauna a gida laysa ar-dhafa wala al-mardi wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj haka kuma wanda ba yi da kudin da zai bari a gida ba yi da kudin da zai sai dabban da zai hau ba yi da kudi to wannan ma wannan ma ba yi da laifi in ya zauna larurarsa ta gaskiya ce idza nasahu lillahi wa rasulihi amma fa da sharadi idan suna zaune a gidan su yi nasiha wa addinin Allah su yi nasiha wa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar su riga ta da hankalin ta yanzu suwa da suna can ana cikin wahala suwa da suna can ana cikin rana suwa da suna can rubu dai Allah ya kiyaye a'a ya riga faɗin wallahi da muna da lafiya mu ma da mun tare da annabi da sahabbai wallahi da muna da lafiya Allah ya mana gafara a abu da rika faɗa kenan ba maganar da za ta kawo a rena ko kulakanta darajar su wanda suka tafi yaƙi din ba. Farar musu yana min sabil waɗanda suke irin wannan hali su ne almusi yana din wato an kawo wasu zahiri ne mawuzin mulmari da laisa alaihim haraju. Farar musu yana min sabil wato wanda suka kyauta ba wani hanya na zarginsu ba wani hanya na zargi a kansu. Wallahu ghafurur rahim, Allah zai musu gafara wa zai ji tausayin su. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع هذا لا لا أجد ما ينفقون haka kuma haka kuwa waɗannan mutum bakwai da suka zo an ce kuwa ɗaya uba ɗaya suke ce an ce a iyayensu daban-daban ne a an ce mutane abu abu musa ashari ne an ce a mutane madina ne wanda suka zo suka ce ya rasulullahi ba mu da abin hawa ka ba mu abin hawa mu tafi yaƙi ka ba mu abin hawa mu tafi yaƙi ita mai da don ka ɗauke su ka ɗora su akan dabbobi zuwa yaƙi wurin da kace musu la ajidu ma amilkum alaihi ba ni da sauran dabbobin da zan ba ku hau ba ni da sauran dabbobi duk abun hawa an riga an hau babu ba saura da wallahu ayun tafidu min ad-dam sai suka juya suna kuka suna zubar da hawaye suna kuka suna zubar da hawaye dan me hazanan saboda bakin ciki Allah ya ji duma yufikuna wasu samu abin da za su za su hau ko wanda za su bari a gida ko wanda za su samu guzuri ba abin da yasa kenan suka juya suna kuka waɗannan ma ba laifi gare su irin dangin su har yanzu ana kiran su bakka'una bakka'una zaka ji mutuna ce wani bakka'i to yana daga cikin eh, zuriyar waɗancan mutanen kenan da suka yi kuka Allah ya ma ya kuma saboda rashin abin da za su hau da rashin abin da za su yi guzuri da rashin abin da za su bar wa iyalansu إنما السبيل على الذين يستعجلونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون آآ wanda ake da hanyar kama su da laifi a zarge su ko a yi musu narko a zafi na liwul su ne waɗannan allazina yastazinunaka wa hum aghniya suna da komai da komai suna da dukiya suna da abin hawa suna da abin bari a gida suna dai da dukiya su aghniya ne ma razu bi an yakunu al khawali amma tare da haka sun yarda dai a bar su tare da da zaune gida mata yara marasa lafiya guragu tare makami sun yarda a bar su tare saboda mutuwar zuciya da rashin imani to su ne ake da hanyar a- a zarge su a yi musu narko wace azabu na lim zai same su إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون Allah ne ya riga ya liƙe zuciyoyinsu, alheri baya shiga cikin zuciyoyi, wahum la ya'lamuna su ba su sani ba. To idan dai ya tashi zai aikata alheri abun yaki yiwuwa, to Allah bai ganshi mutumin alherin bane shi yasa ya ya sa masa kasala ko ku ya liƙe zuciyarsa ya hana shi fahimtar alheri komi daga Allah yake komi na hannun Allah
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم ولن أبان الله بأخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim la ta'taziru lan nu'mina lakum lan nabana Allah min akhbarikum wa sayara Allah amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna ya ta in kun koma gida wannan maganar yanzu tana sauka ne ana a tantabuka ake bada labarin in ya koma gida abin da zai faru in ka koma gida mutanen za su zo suna kawo hanzari a gabanka ya taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim in kun koma wajen su za su kawo hanzari a gabanku idza raja'tum qul la ta'taziru lan nu'mina lakum a'a babu kawo wani hanzari lan nu'mina lakum ba za mu karbi maganar ku ba za mu yadda ba dan nabbana Allah min akhbarikum tun muna tabuka Allah ya gaya mana labarin ku Allah ya ce mana ma ah, ko da kun fito tare da mu banda kawai za ku kai mana cikin sojoji daukar jubi kun ma za mu illa khabara wa ra'udu khilalakum yabuna ku fitna da fikum sama'una wa darimun bizalimin Allah ya gama labaran ku ba za mu yarda da ku ba ba za mu karbi hanzarin ku ba lan nu'minu lakum annaba Allah min akhbarikum wa sayyara Allah malakum wa rasuluhu Allah yana kallon aikin ku yana jin maganar ku yana tare da ku yana ganin ku wa sayyara Allah malakum wa rasuluhu annabi ma tunda duk inda Allah yake annabinsa yana wurinsa domin Allah ya ce mana kuma huwa ma'akumu aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke annabi ya zama balle kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da Allah yana ganin abin da suke ciki su ma wasirallahu alaihi wa rasuluhu anan ba kawal mu'minuna ba domin mu'minai ba sa ganin inda ake sabo can ayoyi na gaba masu cewa wasirallahu alaihi wa rasuluhu kulima lu wasirallahu alaihi wa rasuluhu wal mu'minuna saboda kyawawan ayyuka in ana yi misali an taru ana sallah an taru ana zikiri an taru ana karatun qur'ani to Allah yana kallon wurin manzon Allah yana kallon wurin mummune da suka halarta ko masu wucewa su ma suna kallon wurin su ma suna shaida daga ƙarshe a koma wajen Allah masanin abin da yake wai da abin da yake mai a sai Allah da kuma rasulu summa turadduna ila alimil ghaibi daga baya kuma sai a kashe ku ku koma ga Allah masanin abin da yake koye da abin da yake bayyane. Ko rabbi ku ya baku labarin bima kuntum ta'maluna abubuwan da kuka aikata a duniya.
ومأواهم جهنم
خير الله ولكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون يالفون بالله وسيالفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعارضوا عنهم إنهم رجس وما جهنم جزاء بما كانوا يكسبون za su za su ta bin ku ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya suna rantsuwa da Allah suna rantsuwa da Allah wallahi su abu wannan abu dai suna da hanzari wanda ya hana su tafiya yakin nan ba munafurci bane ba kin yakin bane a suna da hanzarin da ya hana su zuwa sai yani bi billahi idan qalabtum ilayhi kun koma gida haka za su bi ku tura rantsuwa ituri zuwa nu wai dan ku kauda kai ku yafe musu fa'aridu anhu innahu rijis kauda kai din amma kauda kai ba na yafewa ba kauda kai na kiyayya kauda kai ga barin su kamar yadda kuke so kuke so kauda kai din to ba wai ku kai kauda kai ku yafe musu bane a kauda kai ku rabu da su ku ba nasu bane su ba naku bane lituridu anhu fa'aridu anhu kauda kai ga barin su innahu rijisun don ba su da wani amfani su najasa ne ba a son da jata ya zama yana kusa da tsarkakkun bayan Allah irin. Bayan jahannamu makomar wannan najaza jahannama ya za mu ma kanu ya sakamakon abin da suka aikata na munafurci da yaudara.
يخلقون بالله لكم تكفروا عنهم وإن تكفروا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يالبون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين in kun koma gida za ku gan suna binku da daidai da cikin jama'a da daidayanku ya libuna billahi lakum itar da wani wai don ku yarda da su fa in tardawan ko da kun yarda da su din fa inna Allah la yardi anhum Allah ba zai yarda da wa'annan fasikan ba shi yasa ka wato zahiri mawdi al-muzmari don a faɗi fasikancin su ko kun ko sun gaya muku maganar da za ku yarda kun yarda din to Allah bai yarda ba ko kun yarda da su Allah bai yarda da su ba ko kun a yafe musu Allah bai yafe musu ba kamar yadda aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in tastaghfir lahum 70 marratan fa inna Allah ko da ka amine ma musu gafara sau 70 Allah ba zai musu gafara ba haka waɗannan munafikan ko da kun yarda da su Allah ba zai yarda da su ba fa inna Allah la yarda anil fadl fasiqin Allah ba zai yarda da waɗannan mutane fasikai ba فالله أشد كفرا ونفاقا وأشهد أن لا يعلم ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم haka shiga da riga ita tijaniya ba dole bane akan dukkan musulmi sai wanda ya sa kansa da Allah ya kawo sallah ya ce dole kitabun mawduda ya kawo azumin ce dole kujewa da kujewa amma da ya kawo da riga ce inna hadhihi tazkira wa man sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama da wannan han- hanya istighfari nan da salatin nan da la ilaha illallah hanya ce zuwa ga Allah amma idan mutum ya shiga sai ta zama dole akan za saboda abubuwan da hadin da kana kullun wal yuqulu zuwa Allah kuma yana ce man nazara an yuti Allah bai yuti wannan zan ya ce Allah bala ya a in mutum ya shiga ba zai bari ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa to da haka riga tijaniya da wata dariga wanda ko ne da yake da goma sha uku, za su kai ga fadin Allah wanda riga tijaniya ba harafta ko wacce kuma ba zuwa ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙar tijaniya dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su amma ziyara bara ce ba za mu tashi da gidan shauci yadda kokon muna shiga gidajen waliyai muna fara ba Eh, kulawa da sallah dan an ce dariƙar kar a ba kowa sai musulmi wanda ba san inda yake sallah ba a san wani iri ne ba saboda haka ake lalatawa kulawa da sallah kuma da yin ta cikin jama'a domin yin sallah cikin jama'a shine cikin imani mai sallah shi kadai imanin sa ragagge ne annabi ya ce duk abin da kake samu in kai sallah kai kadai in kai cikin jama'a kamar sa 27 zaka samu to da haka Ibn Abbas yake cewa duk wanda baya sallan jami'i baya zuwa juma'a komai musuluncin sa ko yana wuni sallah yana wuni azumi yana kwana sallah sai ya yi ne wuta duk kafin ya aljanna sallan jam'i in ka samu abokai in ka samu kai kai kadai ka girmama iyayenka kai musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikiri ma in ka samu yan uwa in ka samu kai kai kadai ko ba a shanta ba za ka iya na ba ka rika shi sai ka ka الأعراب أشد كبرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب متن قوي أشد كبرا ونفاقا su sun atfal kenan ashaddu kubran wa nifaqan sun su mutanen gari akwai kafirci akwai munafirci amma mutanen kauye saboda wautar su wato sun fi sun fi kowanne ne kafirci da munafirci wa ajdaru Allah ya lamu hududa ma anzalallahu rasuli sun fi kowa kuma a zamowa ba su san abin da Allah ke saukarwa annabinsa ba saboda ba za hulɗa da da masu jin maganan Allah wajen annabi sallallahu alaihi wasallam balle su ji maganan Allah balle su ji maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san haddodin Allah ba saboda zamowar su mutanen daji ba za hulɗa da malamai ba za hulɗa da wanda suke gaya musu ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ya ce wallahu alimun hakim Allah masani ne yana sanya dukkan bayansa hakimin gwani ne mai sa mu aje komai a wurin ajiyewarsa ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم a cikin mutanen ƙauyen su mutanen larabawan dajin akwai man yadda ki zuma yau fiku magaraman wanda in ya zama dole ya an ce ya ba da dukiyar zakka ko ya ba da dukiyar taimako sai ya bai da wannan dai ana cin taron mu ne ana cin taron mu ne kawai ba mu yi komai ba zo ana cin taron mu haka suke faɗa in an karbi kuɗin zakka wurin su ko kuɗin taimakon yaƙi wa yatalabbasu bikum ad-dawa'ir sai su yi ta sauraron Allah dai labarin da muke ji an ce farisawa da rumawa abu amirin zai kawo sojojin su su yaki waɗannan mutane su cire mana su to muna son muna son ne wannan abu ya faru wasu na sauraron sojojin da za a ka, za a dauko daga faris da rum na abu amir al-fatim su zo su su, su juyi mulki a madina a dauki annabi da sahabbai su huta to in dai wannan juyi ya zo ma sai dai ya sauka kansu ba akan annabi da sahabbai ba alaihim da'iratu saw wallahi shi Allah sami'un yana jin abin da kowa yake fara alimu yana sai da niyyar kowa ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيبشرهم الله برحمته إن الله غفور رحيم
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق غربات عند ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم يدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم a cikin larabawa ba dukan larabawa ne akwai larabawan kirki misali kamar sun rifar wanda annabi ke cewa gafara gafara Allahu laha da banu salma su ne mutanen kirki sun yi imani kyakkyawan imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen kauye ne su ma kuwa wani yumin billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu rubadi duk abin da suka bayar na saboda Allah domin taimakon jihadi ko kuma zakka sun mai da shi wato abun kusatar abun ibada za ta kusatar su ga Allah batin inda Allah wa sawa- wa salawatin rasul kuma suna neman manzon Allah ya musu addu'a wato saboda haka ne ya kamata ya kyautatu idan an miƙa mutum zakka ko sadaka ya yi wa wanda ya bashi din addu'a saboda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabbai addu'a in sun ba da taimako ko sun ba da zakka kaba har ma yana ce Allahumma inni raditu an Usman farda an Allah na yarda da Usman daga yau na yarda da Usman Allah ka yarda da shi ma zarra Usman wa fa'ala ba da yau daga yau duk abin da Usman ya aikata ba zai cuce shi ba to haka ake so su waɗannan duk abin da suka bayar ba za su ɗauke shi kaman ah, kaman karama kamar yadda waɗancan suke faɗa sun ɗauke shi ne ibada da kuma suna tsammanin annabi zai musu addu'a wa salawatir rasul ana Allah shi haka ne inda ha wannan abu da suka bayar kubbatul law abu ne wanda ya zama ibada mai kusatar da su Allah sai yurkiruhum Allah fi rahmatihi da zannu Allah zai shigar da su cikin rahamarsa sai yurkiruhum Allah fi rahmatihi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيثار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الفوز العظيم إن أنا فدي جن الجنة سيركلهم الله في رحمته ga wanda suka fi cancanta a fara da su su ne sabon manzon Allah as-sabiqun al-awwalun wanda suka riga kowa musulunta da karban abin da annabi ya zo da shi as-sabiqun al-awwalun as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun wanda suke farkon ah, farkon musulunta kuddila min sabqi al-fariq al-mubadda'u su ne sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar shine farkon musulunta a duk duniya cikin mazaje Khadija ita ce farkon musulunta a duk duniya cikin mata, Aliyu shine farkon musulunta cikin a duk duniya cikin samari ko cikin yara, saboda haka ne su ne awwal na farko kina sabiqun awwaluna kuma sai ka hada dukkan kudafaul arba Abubakar, Umar, Usman, Ali sai ka hado da guda shidan nan su Dalhatu, su Zubairu, su Sa'adu, su Sa'idu, su Abdurrahman ibn Auf, su Abu Amir wato Ibn Jarrah guda shidan nan a hada da guda hudu su su ne al-asharatul mubashsharatu wanda aka ba su lamban girma na shiga aljanna mutanen da annabi ya yi musu alƙawarin shiga aljanna da albishirin shiga aljanna suna da yawa sun ji kusan ɗari shida amma su waɗannan su ne a cikin tantin farko wato su ne na farko masu lamban girma a cikinsu da su Hassan su Husaini su Biladu su Ammaru su Ummu Ruman su duk Allah annabi ya ambata musu ga aljanna ya musu albishir amma waɗannan guda goma su ne farkon da ake ambatawa to daga su waɗannan guda goma nan da kuma sauran waɗanda suka fara shiga su Biladu din su Ammaru da sauran waɗanda suka fara shiga musulunci har zuwa ga musulunci ya kai shekara shida a lokacin da aka cika mutum arba'in da musuluntan sayyidina umaru duk waɗannan su ne as-sabiquna al-awwaluna daga nan kuma har zuwa a ɗauko alu badrin daga alu badrin sai alu daga alu badrin sai alu ah, wanda suka halarci yaƙin badar zaɓaɓɓu kenan daga cikin manyan sahabbai ana ce badariyun sannan wanda suka halarci yakin Uhudu sannan suka halarci bai'atul ridwa- ridwan wato hijira tana da shekara shida kenan wannan su ne ƙarshen as-sabiquna al-awwaluna sauran duka sabiquna ne amma ba al-awwaluna bane a cikin bayan shekara shida to duk wanda ya musulunta idan ya taɓa sahabi zai ci wayannan sahabbai na farkon nan annabi zai masa fada kiyaye mini sahabbai na kiyaye mini sahabbai na wallahi da mutum zai yi sadaka da udun nan tana zinariya ladan da Allah zai bashi ba zai kai rabin udu ɗaya na sahabi na ba wanda ake magana shi ma sahabi ne amma bayan shekara shida ya musulunta waɗannan su ne sabiquna al-awwaluna daga nan kuma sai waɗanda har zuwa dai fatu makkata daga fatu makkata shikenan wato dai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da imani to sahabi ne kuma sahabbai mu a wurin mu gaba ɗaya su adilai ne duk abin da suka yi Allah ya yafe musu Allah ne ya faɗa ya ce duk abin da suka yi ya yafe musu domin lokacin da mace ta zo daga makka ta zo roƙo ta roƙe su annabi ya ba ta taimako mutane suka ba ta taimako da za ta koma sai Hadi ibn Abi Batta sai ya rubuta mata wasiƙa ta sirri ta gaya wa mutanen maka ga halin da ake ciki to sai ta sa cikin kizonta sai annabi ya tura su Aliyu maza maza matar nan ta tafi ku je ku karbo akwai wasiƙa a wurin ta na tonon asirin mu maza maza suka same ta a daji ki ba mu wasiƙar da take hannunki ta ce babu wasiƙa babu wasiƙa wallahi za mu miki tsirara a nan yanzu nan wanda ya faɗa mana ba zai faɗi magana da ba ita ba za mu miki tsirara yanzu kiki da suka ta ga da gaske dai sai ta zaro wasiƙan a cikin kizonta ta ba su da suka dawo sai annabi ya ce halim me ya kai kai ga yin wannan sai ya ce wallahi ya rasulullahi ban yi munafurci ba dukkan sahabbanka suna da dangi a makka suna da mutanensu masu kiyaye musu dukiyoyin da abin da suka bari ni ko ban da dangi shine nake neman na samu abin da zan musu na alheri riga duba na da shi saboda da dukiya ta da take wurin sai sai na wuri ce zan dauki zai dauki takobi ce zan sare wannan munafiki zan sare wannan munafiki annabi ce a a a ai badari ne ai ya halarci yakin badar baka sani bane ai da aka yi yakin badar Allah ya dube su gaba daya yace duk abin da kuka aikata na ya ce mu Allah ya dube ce ba imanu ma shi duk abin da kuka aikata na riga na muku gafara to haka ne sahabbai gabaki da adilai ne wato su kan sahabbai ba shi da kyau idan mutum ya so ya faɗi abubuwan da suka yi na zamanin su na abin da ake ganin kamar laifi ne to ai zakara in ya faɗo daga bene tafiya zai yi bai ya faɗo daga can fa kashewa zai yi ai manyan zakaru ne duk abin da suka yi ba zai cuce su ba uku kwai ne kwai ya faɗo ɗanyen kwai ya faɗo daga sama ina sauransa babu shiga ba ka ba ruwanka da shiga tsakaninka da sabai da abin da ya faru cikin misalin wannan rashin hankali na ce ai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun kana faɗin miyagun abubuwa da suka yi misalin sa kaman kai ne ka shiga gidan sai ka samu uwarka da ubanka suna kokowa sanin ta ya faɗi sauran ɗan ƙaramin sa fito banka kuma sai wallo ana kokowa ka kashe ni ai baka da imani ka kashe ni ai baka ke kenan kina girma kina shiga daji zan yi maganin kina sai kai ka zo kai maza kuma kokari sai ka raba su ka ja uwarka ka kai ta kofar ɗakin ta ka ba ta zaninta ka tura babanka can ko wani ko ba da Allah ku yi hakuri ko mu bai kamata mu yi haka ba kamar Allah ku yi hakuri ka ba baba ku yi hakuri bai kamata ku yi haka ba ko mu ai bai kamata sai suka nazo ta daura zaninta shi ma ya sa rigarsa daga fito kofar gaci cewa yau a gidanmu ba dan na je na samu wato da abin da zai faru ba ke na tadda uwata da ubana suna fada irara kana da hankali kuwa kana da hankali kuwa ai zaɓar iyayenka ne duk abin da ya faru gare su ai ba za ka faɗa ba iyayenka ne tun da uwarka da ubanka ma ka samu suna faɗa tsirara ba ka fito ka faɗa wa mutane ba balle sahabbai dukkan sahabbai adilai ne su suka karɓo mana aika daga wajen annabi suka biko wa duk duniya gaba ɗaya radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ce ya yarda da su su yi yarda da shi to bai haka idan ka ce sun yi wani abu ka ambata abubuwan da suka yi babu Allah ne Allah ya riga ya yafe ko mai kuɗi ne yake bin wani bashi ya sa rana ya kibiya ya sake sa rana ya kibiya sai ka samu wani ƙato daga cikin yaranka je wajen wani ko da tsiya ko da arziki yau sai ka karɓi kuɗi guda kaza ne sai ka je da arzikin kuɗin bai samu ba sai kuka so matsiyan ka kama shi ko da yaya yau sai na karɓa mai gida kuɗinsa sai mai gidan ya zo yana wuce kai mai wucewa wanda mai gida ka ce ko da tsiya ko da arziki to da arzikin bai yiwu ba yanzu in muka so mu ta tsiyan sai na karɓo ma kuɗin ka ai na ya bai masa kuɗin to me za ka yi eh to Allah ya ce ya yafi mutu kai me yana ka Allah ce ya yarda da su ya yafi mu kai me yana ka me ka iya me ka iya duk mutumin da musulmi ne baya son Abubakar da Uhud billahi duk mutum musulmi ne baya son Umar wa Uhud billahi duk mutum musulmi ne bai son Aisha wa Uhud billahi duk mutum musulmi ne bai son Hafsa wa Uhud billahi balle fa duk sahabbai gaba da sai ka wari yan wadansu yan kadan wannan rashin rabo ne saboda haka abinda duniya ta yi ta faɗa duniyar musulunci tun da ake aihuwa bayan annabawa ba yi wani mutum mai daraja kamar abubakar ba a duniya bayan annabawa duniya ba ta haifi mutum mai daraja kamar abubakar ba sannan bayan sa umaru sannan bayan sa usman sannan bayan sa aliyu amma da usman da aliyu wanda duk wanda ka gabatar daidai ne abubakar na farko umaru na biyu kan wannan dole ne amma ka zo wajen usmanu da aliyu duk wanda ka gabatar daidai ne domin ranar da za a yi zabe bayan rasuwan umaru ne aliyun aka fara kiransa jama'a duk ta taru za a yi nadi sai aka tambaye shi aka ce masa za mu naɗa ka ya aliyu ka zama khalifan manzon Allah bayan abubakar da umaru amma da sharadi ka biyar da wannan al'umma akan kitab wa sunna da sunnatu Abi Bakr da sunnatu Umar ka biyar da su akan Qur'ani da hadisi da sunna Abu Bakr da sunna Umar sai ce zan yadda tafiyar da al'umma akan kitab wa sunna da yayi shiru aka nana da ce zan yadda na yadda zan tafi da akan kitab wa sunna sai yayi shiru abinda abinda yasa yayi shiru haka sha'anin malamai ya zan dukkan sahabbai dukkan su gaba da suna bukatar ilimi wajen sa dukkansu har abubakar har umar bin suna ce Allah kar ka mana wani rikici aliyu baya kuza Allah kar ka mana wani rikici aliyu baya kuza sanin shi babu madinatul ilmi ne shine kofar ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin kada ya daure wuyansa da wata igiya da ba zai iya cirewa ba da ya faɗi kitabu wasu na sai ya tsaya to su kuma masu nadi suna so a fitar TV wato abi ladabin office tunda an faɗi Allah an faɗi annabi to a faɗi Abubakar da Umaru bai faɗa ba to ta kace to komo nan to komo nan a kira Usmanu za mu nada ka ka zama khalifa manzon Allah bayan Abubakar da Umar amma da sharadi za ka biyar da al'umma akan kitabu wa sunna da sunnatu Abubakar da sunnatu Umar kace na yadda zan biyar da al'umma da kitabu wa sunna da sunnatu Abubakar da sunnatu Umar sai ka ce kawo hannu aka yi masa mubaya'a ai da aka yi shekara shida cikin shekara goma sha sha ɗaya da wata goma sha ɗaya da yi daga shekara shida sai abu ya zama rikicewa sai talaka su ce kai alkawari za ka biyar da al'umma da kitabu wa sunna da sunna abokan sunna yanzu abubakar da umaru haka suka yi dangin suka suka ware suka ba su dukkan makamai kai dukkan dangin ka ba su makamai ka bar sauran sahabbai haka abubakar yayi haka umaru yayi a'a ai duk gaskiya muke yi dukkan gaskiya muke yi su su adilai ne ni ma adali ne domin ubangiji ya ce wa adizal qurbi haqqahu to saboda haka in kun gana ba dangi na ba wani laifi bane Allah ne ce a ba dangi ka ba dangi haƙƙin su to haka dai abun shekara shida na karshe ba a ji dadin abun ba abun da shi Aliyu ya guda kenan tun da farko to daga bayan Aliyu ya rasu kuma sai aka zo ta wajen Aliyu din abin ya zama kamar yadda ya zama to sahabbai dukkan su ajire duk abin da ya faru tsakanin kuma Allah ya riga ya gafarta musu ya ka iya ya faru ne to ya ka iya Allah ya ce ya musu gafara sabiquna awwalu min muhajirin wal ansari daga muhajirai wanda suka musulunta a Makka kafin Annabi ya kaura wal ansari da kuma nasarawa wanda suka halarci bai'atu bai'an aqaba guda biyu wallazina tabu bi ihsanin da dukkan ma wanda suka biyo bayan su bi ihsanin da kyakkyawan bi sun bi yadda sahabbai suke tafiyar da lamarin su su ma suka tafiyar haka to ila yawmil qiyamah ta zuwa ranar tashin kiyama hanya ce guda daya idan wadansu suna ganin wasu abubuwa wai ana yin su wai ai annabi bai yi ba sahabbai ba su ba haka bane zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ake sujjada ba siminti ba tabarma babu kafit yanzu da makka da madina duka baka da iko ka samu ƙasar da zaka sa goshinka sai akan kafit duk wannan bid'o'i ne sa da speaker a masallaci bid'a ne sa da tarki a masallaci bid'a ne a qur'anin da muke rike da shin nan in dai an ɗabba'a shi ta inji ne bid'a ne shi ma domin babu inji zamanin sa bai ko akwai don in kace dukkan bid'o'i dukkan bid'o'i a rabu da su kaga ba za ka yi karatu ba kenan in ka taba littafin dafi bid'a ne in ka taba littafin qur'ani na dafi bid'a ne ko baka da iko ka hau mota bid'a ne baka da iko ka hau jirgin sama bid'a ne baka da iko ka sha ruwan famfo bid'a ne baka da iko kai tafsiri cikin lasfika ko cikin cikin abin da muke yi na talabijin ko na na na dukkan wasu waɗannan bidiyoyi ne bidiyoyi dole a kasa su kashi goma nan to an kashi biyar ɗin na gaba da bid'a wajiba wanda take aikin wajibi ba zai yiwu ba sai an yi bid'a to bid'a ta zan wajibi har zuwa kashi guda abubuwan da muke yi wanda suna kiransa bid'a din nan abin da muke istighfari ne wa ya kawo istighfari a duniya annabi ya yi ko bai yi ba bayan istighfari salati annabi muke yi bayan kawo salati annabi a duniya annabi ya yi ko bai yi ba bayan nan kuma da la ilaha illallah muke yi waye kawo la ilaha tun farkon annabawa da la ilaha illallah suka fara har karshen har abada kuma la ilaha illallah ita ce kalimatu la ilaha illallah ita ce kalimar Allah madaukakiya daga nan kuma sai neman malami mai nuna maka hanyar Allah wacce bi sabila man anaba ilayhi in kuma ka ce bin shayi ko bin mukaddami shirku ne to lalle kai ma kana yi shirku a cikin masallaci domin kana daga hannu kace nayi niyan bin liman Allahu akbar zaka ce kai niyan bin Allah mana zaka daga hannu kace kai nayi niyan bin Allah Allahu akbar amma kace kai niyan bin liman Allahu in kuma baka ce kai niyan bin liman ko da baki ko da zuciya ba jam'i bai samu juma'a ba ta samu ba kuma in ka bar jami'i ka bar juma'a ka zan munafiki dan wuta ko zaka je aljanna sai ka bi ta wuta don Allah a bar musulunci a hannun malamai da suka zo da shi banda jahilai banda jahilai ba kowane malami ne ake bin sa ba a a sai malamin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bin sunnan manzon Allah ko shine mai bin abinda mutan da suke kai su shehu dan godiyon nan dariƙar kadiriya suka yi Bello ya yi kadiriyar, ya yi tijjaniyar, a gwandu an yi dariƙar kadiriya, daga baya aka samu tijjaniya ta zo, gwandun aka karba su wani boraji, har yanzu dai masarautar gwandu gaba ɗaya tijjaniya ake yi. Haka Kano da kadiriya suke yi, masarautar Kano yanzu tijjaniya take yi. Duk waɗannan ilmomi na malaman duk duniya ka ce ƙarya ne sai wata ƴar takarda kawai da aka rubuta da boko ita ce gaskiya za ta soke ilimin malaman duniya. ai mai cewa abu kaza matane malamai ne ba jahilai ba Shehu Ibrahim Kaula duk duniya ta yadda malami ne wanda babu kamar sa a zamanin sa a Misra da Makka dan tijaniya ne shine ma ya kafa Rabida ta Makka an yi haji sai aka aiko masa takarda ana neman sa taro gidan sarki sai ce lan tarani hatta yatimma awalul haji sai aka dakatar da aka ƙare aikin haji sannan aka tara manya aka gayyaci manyan duniya gidan sarki aka ci abinci sarki ya ce abin da yasa na kira ku saboda tarihi wata rana in kun ga junan ku za ku je shekara ta kan ta kaza mun haɗu da kai a gidan sarkin Makka da aka yi taro to ya ce to abin da muke so a samu wani malami daga cikin ku yi mana jawabi saboda abin da muke ciki na yanzu abin da yake samu laraban Falastin da kuma abin da yake faruwa a duniya da sara sun tashi amma sun kama ƴaƴan ƴaƴan mu sun mai da su ƴaƴan su abin da suke yi su ‘ya'yanmu suke yanzu ai magana mana magana na duniya da lahira a samu malamin da zai wannan sai aka sa shi Ibrahim Kaura ya tashi yayi jawabai yayi jawabai yayi jawabai yace duk addini duk inda yaje nan ne tushensa nan Makka to muna son wannan taro mun kafa shi kenan daga yau ina son wannan daki ya yarda mun kafa wannan taro taro kenan daga yau in mun yashi sai mun yi wannan shirin taro rabitul arabi islami kenan na farko yace duk abubuwa da ake yi na musulunci na duniya gaba daya daga nan garin ya tashi je inda yake ana nan ana nan da aka majalisar yana magana a ciki sakataren farko sunansa Muhammad Suru to sai aka kawo magana aka ce malamai su yi magana akan abin da yake faruwa a duniya samari suna gudun sallah suna gudun masallaci ba sa zuwa sallah kowa yayi magana shau bai yi magana ba Muhammad Surur yace babanmu kai magana yace maganar ai kowa ya san maganin ba a yin sa ne maganin guda biyu ne musulunci ya zo da abin da zai kiyaye shi shine shari'a duk abin da kai akwai abin da za a yi maka ya akwai wuka na yake hannun barawo akwai jifa na mazinaci akwai tsara na maki sallah to yanzu an ce ba a shari'ar musulunci ba a yin ta musulunci yana buɗe mai shiga ya shiga mai fita ya fita da an yarda daga yau din nan wannan ƙasa ta yarda ta ce za ta yi shari'ar musulunci duk baligi mai hankali in yaki sallah hukunta shi ko ya tuba ko a tsare shi sannan kamun shekara wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi su ba su yarda su yi haka kamu wani lokaci in ka nemi mai gudun sallah sai ka rasa saboda ya ga an kashe dan uwansa ba zai sake ba wannan kenan ya faɗi irin wannan maganganun shi to ɗayan kuma sai irin mu ne muka san shi magani muke da shi mu haɗa ayoyin alqur'ani da salatin annabi da addu'o'i mu haɗa mu dama mu ba yaro saurayi ya sha idan mun sake shi wallahi har abada ba zai bar sallah ba ku je duniya ku tambaya ko ina a duniya ina da mutane a almajirai na suna da cikin gwamnati suna nan cikin masu kuɗi suna nan cikin talaka suna nan cikin jahilai da malamai ku tambaya mutane na suna kin sallah saboda wannan maganin da muke bayarwa maganin ciwon zuciya shine yake gyara zuciya yake hana su ko da haka kana anguwar kuma ba a san ka ba in an kawo karatun ma sai an rubuta da boko kace wai zaka soke littafin duk duniya gaba daya a Misira yanzu nan duk duniya ta yarda Misira shine headquarter na ilimin musulunci da jiya da yau. Amma akwai ɗariƙu fiye da sittin a Misira yanzu masu aiki wanda ba su ba mance da su ba suna nan ofishin suna nan babba a kusa da Masjid Hussein kullum suna yin taro in maulidi ya zo gaba ɗayan su saboda haka da Allah daina jin maganan waɗanda ba su yi karatu ba sun mai da kansu malamai har suna cewa ko an yanka abu da sunan Allah in dai in dai don wani suna ne ko wani birthday ko menene kar a ci haramun ne wala taqulu lima tazunnu kazu hadha halalun hadha haramun tabdal wallahi kaz Allah ce wa lakum Allah ta gurin ma zikra smulla alayhi me zai hana mutum ya ci abin da aka ambaci sunan Allah kai ko da sunan ko maulidi amma bujumai guda biyu wannan na sarkin ba wannan na mugaddami sarkin ba ya aje bujumin nan nasa zai yanka dan girman naira da son naira amma ran da zai yanka ba naira zai ce ba bismillah zai ce mugaddami ya aje bujumin zai yanka ranar maulidi don son annabi don girman annabi amma ya zo yanka ba maulidi ke cewa bismillah ke cewa amma wai in dai da niyan annabi ne ya zo mushe amma inda niyan naira ne halal ne bisa lizzalimina badala Allah. Allah ya taimake mu. Wadraf jannatin tajri ta ta halan haru khalidina biya abada. Allah ya shirya waɗannan sahabbai da waɗanda tabi'a da waɗanda suka biyo ba su har zuwa tashin kiyama akan hanya guda ɗaya Allah ya shirya aljanna wanda al'anharu gorami suke gudana ta ta ha gargashinta za su dawo ciki har abada Allah ya sa da mu albarkar darajar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gamu Allah daga iyayen ha da harka wannan shi alfawzul azim babbar rabo Allah ya samu daga cikin masu babbar rabo albarka to Allah biya bukatun mu gaba daya da wanda suka aiko suna neman addu'a Allah biya bukatun mu da bukatun su da wanda suke neman addu'a kullum a wurin mu Allah ya biya bukatu ya biya bukatun su abin da muke nema Allah ya bamu abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu Allah ya tabbatar da alheri Allah ya kore sharri albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kore sharri ya kawo alheri a Najeriya Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya bamu damana mai albarka ya bamu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka Annabi Allah ya karya ƙarya ya tabbatar da gaskiya Allah ya karya ƙarya ya tabbatar da gaskiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق نازل لك الحق والذي أخذت وعلى آله حق ذكره وبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون